بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم على دaren juma'a goma ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan da tara daga watan daya shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun ga darasi na biyu za mu tashi darasi na uku shafi na sha takwas shaula ta biyu wa idza kana hadha fi ma hurima li arid as-saw a wannan littafi mai albarka na wada'if ramadan a wannan masallaci mai albarka na hidaya da ke kundila dandan albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mali yake wa idza kana hadha fi ma hurima li arid as-saw yake idan wannan ya kasance na ci abin da aka haramta saboda bujurowa azumi من الطعام نجد واتو الطعام أبنتي والشراب كامشا لما تسلكما ومباشرة النساء da mu'amala da mata ta aure runguma ko saduwa fa in baji an yi taka a kada zalika fi ma hurima ala al-islam sai ma ne yake in dai wanda an bujiro da su temporary to wannan ya kamata a ce a karfafa shi cikin abin da za a haramta shi alal islam ko aka haramta alal islam ta ci ba kai abin yi wanda su ba iya wani lokaci aka ware haramcin ba su da ma haramun ne mutlakan kawai sai ke misali ka zina kamar zina ai ba wani rana da wani lokaci da Allah ya ce ya halatta zina ko ba wani lokaci da aka yi exception din sa aka ce a wannan lokacin zina ita halal babu wa shurbi da kauri da shan giya shi ma ba wani lokaci da Allah ya halatta shan giya tun ba kun ba a farkon musulunci ba ko wanda da aka zo a matakai matakai matakai har aka haramta ta gaba daya wa akli amwalin nasi da karfar wato dukiyoyin da cin dukiyar mutane bilbadin da hanyar barna sai malam yake wa hakki wa hakki da arabi bi gairi hakki da tozar da mutuncin mutane ba tare da haƙi ba cin mutuncin mutane shi ma ba lokaci da Allah ya halatta shi wa sarki jima'i ko zubar da jini al-muhrima wanda Allah ya haramta fa inna hadha yakhadhu Allah wannan ko yana fusa ta Allah ala kulli hali a kowane hali awwalan da muka lissafo kowane lokaci aka yi suna fusa ta Allah madaukakin sarki wa fi kulli makanin wa zaman haka kowane guri da zamani sai ma da yake alwaji musali fuska ta biyu an siyama sirrun baina al-abdi wa baina rabbi shi azumi wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa la yatahu alayhi ghayru wanda ba Allah ba ba wanda yake din kai akan wannan ibada ka fito yau yanzu ke shiga daki in ruwa in koshi in fito kai kuma ba za ka gane ba yawwa saboda haka amma ubangiji saboda ni baka sha a daki ba saboda kana jin tsoron ubangijin da ya sata to shine malai yake ni annahu murakkabun min niyyatin batin domin shi riga an gina shi akan niyya koyayyen niyya dama shi azumi asali akan koyayyen niyya aka gine shi la yadda wa alaiha illa Allah ba wanda yake tsin kai akan ibadar azumi in ba Allah ba wa tarki li tanawul shahawat da kuma kin yin wato wasu sha'awa sha'awa allati yastakhfa wanda ake koye su bi tanawul hadhihi al'ada an gane ko wanda wato ana iya yin sa al'adance misali wannan gurin yana da kyau ku fahimce shi wani irin abubuwa ne mutum yana iya yin sa al'ada ba haramun ba ne amma azumi ya zo sai ga su kansu an kauce musu misali kamar a ba karya ba ba karya ba yana cikin wayannan misali ka ji ka kalli kalmar da kyau barin wasu abubuwa na sha'awa wanda ake koyo su wanda al'ada ana iya yin su abin nufi a gurin Allah ma ba sabo bane amma saboda al'ada ba ta bayar ba sai ga mutum ya koyi wata kila iyayen musu ba da wannan amsa za ga abin nan ba haramun ba ne amma al'ada a yau da gobe ta nuna yin wannan abun kamar a wato babu mutuntawa kamar ne misali don mu karatu ne da hutun da karatu ne da muke yin da sardu misali kamar cin abinci ga mata waɗanda suke al'ada ai da wahala an ba matan yanzu yan boko waɗanda suke fitowa ga wani ayan ci abinci kai yanzu za ka zo ka tara a shekaru har ka taso ka taɓa ganin babu ka tana cin abinci da rana ba ko kuma ba haramun bane ba haramun bane amma kauce wannan abin saboda kawai kan ƴaƴan da su fassara wani abu tabo da suna la ku kawo da umma gambiya ce ba ta to ko da aka dan kauce wannan an bayyana da kyau ko ko kuma abin da larabawa suke idan mutum ya dawo a gaban kowa ma ya rungumi matarsa wannan abu ba haramun bane amma al'adar larabawa ce to wayannan abubuwan sai zamto da an kauce musu saboda ne saboda gudun kada wato wani abu ya haifu wannan shi ne gabar shi ne abu da yake cewa bi ta na'uri hati na ada ko gaisuwa ya yi ka ko matar ka ko kanwa ka yanzu ko gaisa ai ka ga wannan ba haramun bane amma wannan abu in azumi ya zo za ka ko kuna yi kauce masa kai saboda kada ya haifar da wani abu daban sai ma da yake wani zalika kila ji za ka ce la ta ce wala hafaza irin wayannan abubuwan wato wa inna alaikum la hafizin al hafaza su ne jam'in hafiz masu kula masu kiyaye ayyuka ba ta rubuta shi wa kila innahu laysa fi riya kuma a cikin wannan abin wasu wanda suka ce ba riya ma a cikin sa ba riya ta koyi azumi ko ta ba ta azumi ta koyi ko kuma ta fito gaban mutane tana cin abinci sai ma da yake wa qalilan yarja'u ila al-awwal ne kaka ne wato ma'anar da koma zuwa na farko shine la taktubu la hafaza fa inna man taraka ma tad'u nafsuhu ilayhi lillahi azza wa jalla duk wanda ya bar abin da ransa yake janyo yayi saboda Allah madaukakin sarki zuciyarka na so amma ta ki saboda Allah bi haitu la yadhiru alayhi khairu man amarahu wa nahahu ta yadda ba wanda zai gani in ba wanda ya umarci shi ba ko ya hana shi Allah madaukakin sarki ke shi ce dalla ala sihati imani dalla hakan yana nuni ingancin imanin mutum in dai mutum bai iya kuya a ɗaki ya sha ruwa ko ya tafi wani guri ya kuya ya zina ba ko ya sha giya to wannan yana nuni yana da imani domin can gurin da ya kuya daga shi sai ɗakin sa ba kowa yake jin Allah yana kallon sa a imanin sa ya nuna yana da kyau lallai imanin sa mai kyau to shi ne malin yake wallahu ta'ala yuhibbu min ibadihi wato a yuhibbu min ibadihi an yu'amiluhu sirran bainahum wa bainahu lalle Allah madaukakin sarki yana so ya gani da cikin bayan sa an yu'amiluhu su mu'amalance shi sirran a koyi bainahu tsakanin su wa bainahu da shi bi haythu la yaqdiru ala mu'amalati ilahu siwahu sai da wato babu wanda zai ga wani abu da yake gudana tsakanin mu'amalarsu da Allah madaukakin sarki fati Allah in da za ka iya koya ka yi wani abu ka kin kuma saboda Allah madaukakin sarki to wannan Allah madaukakin sarki ya nuna mu'amalar ka da shi kyakkyawa ce me yasa za ku ga yan kogo mutum uku nan da kogo dutse ya rufe za a yi sun nawayi ko ɗaya daga cikin cewa ya ubangiji kai kusan duk sun uku za ga kowa ya abin da ya abu zai iya yi ba sani ba amma ya yi tawassuli da wannan to shi za abin da ka kuya ka bayar shi za ke so wanda ya bada sadaka ai kun gama wanda suka bada kuɗin da daban nan har yau ba mu gaya muku sunan ko mutum ɗaya ba ko wajen mutum ɗari da wani abu to wannan ya halitta ka koma kai tawassuli da kai tawassuli da shi ka ce ya Allah kaza da ni dan kai ka biya mun bukata kaza ya halatta abu ne mai kyau da ake sa ran ma Allah zai biya ma bukatu da irin sa an fahimta da kyau ko to Allah yana son kai abu ka koyi saboda na bayyanawa yana iya wa mutum tangarda a aiki yana iya bayarwa wa qawlihi tazaraka shahwatahu wa da'amahu min ajali da fadin Allah ne yake cewa ya bar sha'awarsa da abincinsa saboda ni fihi jaratu ila ma bikira wani yana nuni dangane da abin da aka ambata min annas sa'imin na cewa masu azumi ya taqarrabu da ila Allah ta'ala suna kusanta kansu zuwa ga Allah madaukakin sarki bi tarki ma ta sahihi rubutu min ta'am ta hanyar barin abin da ransu yake so na abin wacce rabi da abin ka wani kafin da kuma aure saduwa aure wa hadi ya azamu shahawatin nafs wannan shine mafi ya girman sha'awar rai zuciya abin da ta fito a duniya abubuwa uku ne shi da sha da jima'i wannan shine mafi kololuwar abin da mutum ya fito duk wani abu da ka ga yana yi sauran rako wayannan suke rakiya ne wa fi taqarrubi ila Allah ta'ala halalka nan ta hanyar kwatanta kai zuwa ga Allah madaukakin sarki bi tarki hadin shahawati bi siyam fawaid wato ta hanyar barin wayannan abubuwan na sha'awa a cikin azumi ta dalilin azumi fawaidin akwai fa'idodi masu yawa daya na min hada da cikin tafsirin nafsi shine kasara rai abin da ake nufi rajewa a sha'awar karanta rage masa karfi fa inna shaba'a wal riya ku kalla da kyau domin koshi da abinci wal riya da koshi da ruwa domin a larabci ka koshi da ruwa ta kake rauni in ka zo ba babu babu ba babu wata ne kace rawaitu ka rawaitu ke rawaitu kuma na na koshi amma da nufin abu shine rawaitu so da haka kaga wata ne kawai ya canza su amma ba iri ɗaya ne to shi ne malai yake cewa waliya da koshi wa mubasharatin nisa da mu'amala da mata ta aure rungumar su ko saduwa sai yake malam tahrirun nafsa ala al-ashar wayan abubuwan suna tsora rai akan mafi sharrin abu wal balad da takama in ka ga mutum ya da dora ruwa hanci ya koshi ne walai kuwa in dai koshi wa wallahi wannan ciya ya zama ya tafi ba dai da yanzu to ko mai ba zai tafi yadda yake to in ka ga yana ruwa hanci yana ba wani keji to ya koshi ne eh to shi ne ma da yake walgafulati da rafkana wamin ha irin ta wanda ajin yake bayarwa shi ne ta kan da kalbar da zikir wa zikir yana sa zuciya ta kebance ta hanyar tunani wa zikir da ambatan Allah shi zai ga mu'amali ba fa inna tanawala hadhihi shahawat domin zuwa da wayannan shahawat awan kadi yukassil kalba mutane cewa yukassil kalba yana kasar da zuciya ci da sha da zai wa iyali wai nan suna ce kasar da zuciya shi ma da yake wato kuma muke da jima'i suna ce kasar da zuciya to shi ne ma da yake wa yu'limi kuma yana makantar da zuciya wa yahulu bayna al-qalbi wa dhikr wa dhikr kuma yana sa ta miki tsakanin zuciya da ambatan Allah da tunani mutum da daya da Allah yake cewa afala ta tafakkaru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ألا يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا دو النزل عند الله يجيسو كيف لا تقيام إذا zuciya ta ke kashi yanzu ne malai yake wa yadda da an gafala kuma yana haifar da gafala wa khalwatul badani min al-ta'am shi ba dauke sa abinci ya zamto ciki ya zama ba abinci wa sharabi da abin sha yana wuyar kalba ko shakka babu yana mai yana hatta da zuciya wa yujibu rikati kuma yana wajarta taushin zuciya wa yaji wa yajilu kaswata kuma yana kawar da kekacewar zuciya wa yukulini lizikin kuma yana da zuciya ta rika bantuwa da ambatan Allah wa fikir da tunani wannan daga cikin fa'idodin da ake samu annal gariya mawadaci ya rubu kadira ne a madiyamatin lahi alai yana gano alƙadarin girman hikimar Allah da hikimar da Allah ya mar me kuɗi ba jari ne zo yana gane girman ni'imar da Allah ya mar da kidarin ne lahu ala ma manahu kafiran min al-fuqara sai da Allah ya tsara masa irin abubuwan da ya hana da yawa da cikin talakawa da yawa da cikin talakawa abinda Allah ya baka ba shi da shi to wannan abu ana so ka tuno sai ce min ko dole da amma da rana abu ji ba wai abin da rana ba yana da wani a to ba nake karaya wanda za a yi tafi kawai wanda rani da abin da shi ma yana da shi wanda gani da auren mata ne ga jini yana da su in ma ba shi gaba zai iya karuwa yana da kuɗin da zai kara sai ma da yake bai na hudun jira yin zali to ya sani cewa ta hanyar hana shi wayannan abubuwan fi wakatin mahsus a wani lokaci ke mantacce kawai da ake mutum a aikin aikin haraji ko umara kaga za a ci ko da iyalin da yake ba haramun da ya sadu da ita sai ya zo ya sauke shi ma wannan lokacin ke mantacce na hana kai wani abu akwai hikima to haka shi ma ajili a wannan awoyin da za a ce ko kana da waɗannan abubuwan karka zance musu akwai hikima za ki ɗaya da cikin hikimomin ga masu kuɗi sai ma ne yake wa hutulin mashaƙaƙi lahu bi zalik da kuma samun wahala da zai yi a wannan yanayi shi ne kuɗi kaga duk kuɗin sa ai ba zai zo a wannan awoyi daga kullum alfajir zuwa faduwa rana in yana sha'awar ruwa ya sha ba yana sha'awar saduwa da iyali ya sadu da su ba yana son cin abinci ya ci duk da haka yadda talaka ya dan tsana shi ma haka zai dan tsana sai ma ne yake to wannan ya tazakkaru bihi wannan yana sa ne kuɗi ya tunani mamuniya min zalika ala al-itlaq zai rika tunanin waɗanda aka hana wa'annan abubuwan su kuma su ce ba kai ba iya wasu awoyi ba har abada ba su ne me kuɗi zai rika tuna wannan cewa yanzu wannan wahalar da nake sha wani sai yana kwana ɗaya biyu uku shi bai bata abinci ba ni ga shi awa takwas awa goma sha biyu duk na ga labarta to wani kwana biyu yake uku bai ta abinci ba to ana so da kuɗi ya tuna wannan sai yake bari shi ba da hu zalika shukru ni'matin lahi alaihi jirgina to wannan yana wajabta ma cewa ya rika tuno ni'imar Allah madaukakin sarki da himar akan wadata wa yad'u ila rahmati akhihi al-muhtaj kuma wannan zai sa ya yarda jin ran ɗan uwansa masu bukata ɗan uwansa mabukaci wannan dalilin ne sai ya cewa to wanda yake a kauye kaza da shi kan yana ne ko jirgi na ne a ce haka yake fama wannan zai sa ya rika tunawa in bai imani wa muwasatin da kuma ce bai wa muwasatin da taimaka masa bima yukin min zalik dangane da abin da zai yi saboda wannan azumin da yi so ake azumi da tuna ba amma ka kyauta bayan azumi ka dora da taimakon yan uwanka wani na daga cikin fa'idodin da azumi yake bayarwa annas siyama yubayyiku majari dam azumi yana kuntata hanyoyin gudanar jini eh allatin hiya majari shaytan min ibn adam kuma in hanyoyin gudun jini sune hanyoyin gudanar shaytan a jikin dan adam فإن الجيران يجري من ابن آدم مجرى الدم حديثي لي النبي يأتي الجيران يأخذ أجسين آدم إذن يدم جني يأخذ أجسين سا كيجي فتسكن بالسيان وساوس الشيراء كاجبا eh wato sannan wannan a fatattuna da siyam sai azumi ya kawar ta hanyar an da ke samun kaucewar wato wata wuce kenan wasu wani kenan wajen kasiru sauratin shahawa nan ma saura ne sai ka lura kace sura ya zama sura ta alkur'ani saura kuma ana nufin karfi ko kaifi shine saura a gurin larabawa suka ce saura suna nufin kaifin sha'awa yana tattara wato karfin sha'awa wal gazabi da fushi shi azumi wal ya ma ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam asamu asamu wuja shi da annabi yake shi azumi garkuwa ne likita ainihi an shahawatin ne ka saboda yake yake yanke sha'awar jima'i wa lam ka sani annahu la yutimmu taqarrubu ila Allah ta'ala bi tarki hadhihi shahawatil mubaha baya wato kusantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki baya fita bi tarki hadhihi shahawatil mubaha ta hanyar barin waɗannan abubuwan na sha'awa wanda Allah ya halatta ma fi zai alati tiyani a wajen wato wani hali da ba na azumi ba illa ba da takarru da ilayi ba sai sai ka kusanta kanka zuwa gare shi bi tarki ma harama Allahu alaihi fi kulli hal ta hanyar bar abin da Allah ya hana a kowane hali abin nufi kada mutum ya zo yanzu ya ji saduwa da iyali ya ji cin abinci ya ji ja amma in dare bayan azumi bayan an ja ruwa kuma zai sha giya zai yi zina wanda abubuwan da Allah ya haramta har abada ba wai sai iya azumi ba su zai yi lokacin da yake azumin kuma wanda abubuwan da aka faɗa duk ba zai ba shi ne malam yake ba a samu kusanta zuwa ga Allah sai ka amince abubuwan da suke na halawa ta har abada dan za ka muri da abin da ake so sai malam yake ga wani misali da abin da ka faɗa a razu sai yake mina da kadiri kamar ƙarya wani ya ce azumi ya zo wani abu wani ya daina ƙarya wani duk inda ya zauna sai ya yi bai amma da azumi an gane yanzu bai har abokai sun gane cewa yanzu baya yi da azumi wa zulmi da zalunci a zalunci ne ko a kyansa kai sai ya yi wani amma yanzu za ka dawo zai dama da kuɗinka sannan zai ce wani auduwa ne da ta dai a ta kai shi da nafas ɗin nan ba su lallafin ji zuwa yi sai ce wai za a tsagaita wuta wai yanzu azumi ya tsagaita wuta to shi ne ma ne yake kaji abin da yake sai yake irin wannan ba ruwan Allah ne alal nasi dangane ga mutane wal udwani alal nasi da yin jadanci ga mutane fi dubai wajen jinin su wa amwali da kuma dukiyoyinsu wa arabin da mutuncinsu za ku ga da gidajen rediyo wasu suke sun dina wannan shirin da ake zuwa a ta faɗan maganganu na sojojin baka ko wai kuma yace a ba za a yi ba wai sai an sha ruwa sai bayan shan ruwa sai kuma a yi din ana duka da irin wannan ne wasu gidajen rediyo kuma sai an rufe gaba ɗaya shirin sai bayan sallah ana duka da irin bayan sallah ba za a da ruwa ba to shi din da tun da zagin mutane an daina kuma abin da aka ce duk abin da ka iya daina shi sati ɗaya za ka iya dainawa wata ɗaya abin da ka iya dainawa wata ɗaya za ka iya daina a shekara abin da ka iya daina a shekara ko za ka iya mara bane ko ga wata hikima ta Allah madaukakin sarki wanda ake gaya mana a kasuwa shi ɗabi'arsa wani yayin da yake gaya mana a tunga shi ne azumi ya zo duk abin da yake na wannan abubuwan ya daina in ya ji ne kaga a sai zai iya dinawa gaba daya yawa kuma kowa ya san to shi ne ma ne yake cewa saboda wani ya zaɗa da sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne Allah annabi alaihi salatu wasallam yace mallam ne da aka kauna zo duk wanda bai ban magana kariya ba wani amana da da aiki da kariyar fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a amahu Allah ba shi da bukatar ya bar abincinsa wa sharabahu ko ya bar abincinsa kawai dan dai ka abinci da abinci kuma kana wayan ta ba ruwan Allah da shi ne a azumin azumin banza da ba wuce yake ba kai ki ruwan banza kenan an gane ko to shine ma da yake cewa karajul bukhari wa fi hadithin akar laysa siyamu min al-ahad wa sharab wani hadithin da wa annabi yake ku sani shi ba azumi ba iya abinci da abinci bane kawai inna ma siyamu min al-lagawi ku sani azumi yana da gabarin zancen banza shine lagawi wa rafaqi da ba za قال ابن المديني علي بن المديني يأتي على شرط مسلم حديث مبين له عن شرط الإمام مسلم وفي صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا والصيام جنة الذي يجب في آدم جركواني فإذا كان يوم الصوم أحدكم إذا آدم أو رانا آدم تيوم كتنسن فلا يفسك كده يبازا ولا يفسك كده يفاسك أنت الفسك شيني على الخروج عن طاعة الله yau wa kada yi wannan wala ya ji kada ya wauta kuma fa in ta bahu ahadu in wani mutum ya zo ya ɓace ka ba zai da bahaushe yake ba ka san ɓaci a gurin balarabe daban a gurin bahaushe daban shi ne hira da muke jiya da wasu bayan Allah cewa sai injiniya ne ba cewa ba saboda mu dai ya san mu ba wani wanda yake zuwa ya a shakkarancin mutunci irin bahaushe shi ya kasu sai ya tattaro su ba a gurin zauren kabilu da larabawa shi ne a ce ma kalbun shima shi ne ƙarshen zagi ko amma gurin ba haushi yanzu sun yi tashi sai ya ce sai ya tattaro ya tattaro ya tattaro da uwar da uban ya kuta tuno wasu abubuwa ya fada wannan shi ne kuma za ka ga hadda ta al'aura a ciki ba wanda yake da wannan kan kun ba ba haushi shi ne dakta yake cewa shi ya rasa in za a ja tarbiyyar ba haushi ta ina za a fara kamar yadda ake zuwa yanzu maganar da suke shi ne a zo a kalla a dictionary a ce ba wannan tsohuwar kalma ce ne yasa Hausa ba za a zo a zauna mu ba a ce an daina amfani da wasu kalmomi kama mu sun yi muni sun yi muni ka rika ji wata ashar ɗin ka jira ka zo wallahi ko ka aure ya zo zai sai yayi karanda Allah saboda za ka ji kuma uwa da uba bai suke sai an har haɗo ta an har haɗo a kucin tuwo wani zai minti biyar yana har haɗo wai duk kalmomin sannan ya saka ta babba ba yaro tarbiyyar ba wuce haka ta koma kai akwai gyara da yawa wallahi to shi ne mallan abin da yake gaya mana a nan yake cewa to dole ne sai mun yi kokari wato mun kiyaye wayannan abubuwa to kaga idan wani ya bace idan wani ya zo ya bace shi baci ba zaki yadda mu muke yi ba fa yasa ba wani ba da kulli ne mur'un sa'im yace ni azumi ne to sai ma yace aljunna ma yasuru sahibu abin da ake nufi da junna garkuwa abin da zai kare ma abokin da shine dai garkuwa abin da zaka sa ka tare kar a harbe ka gurin yaki wa yahfazuhu min al-wuqu'i fil ma'asi kuma ya tare ka daga fadawa cikin sako warrafatu arrafat kuma shine alfuhusu albada wa rajimul kalam da mummunar magana aba mallan sai ba haushi kalmomi na rashin kyautawa za ka rika jin ولأحمد والنسائي عن ابن عن أبي عبيدة مرفوعا والصيام جنة ما لم يخلقها كنتك شي أدني قرقوا لي متكر وكيسة شبا أنا أبي هريرة رضي الله عنه إن الصيام جنة ما لم يخلقها كتني أدني قرقوا لي متكر وكيسة شبا إيش قرقوا إيش قرقوا دلات روكا تاني كرا عزيزك مك يا جاتوا تقول أنا قرقوا kana bi kaji kulli ga hanyar sai ku karya garkuwar ta ne karya auji mafi koyi da mutane gulma in kawai kana ajiyin ku koma kai ta gulma وروي عن ابي هريره مرفوعا الصائم في عبادته يعني يرى في عباده ما لا ما لا يكتب مسلما او يؤذيه او يؤذيه mutukar bai yi gulmar musulmi ba ko kuma ya cutar da wannan abin da kake yi azumi wa da nace ma zama manzalla bi akali lu qaumin nas duk wanda ya zauna zalla bi ma'ana kana man kana zalla tana ce kana wa aka wato ha saboda haka duk wanda ya zauna yana cin naman mutane to ba azumi yayi ba kishiro banzai kala ba abu salaf wanda daga cikin magabata suka ce a wani siyam wato tarko da ani wasu rabi mafi wato mafi raunin azumi shi ne kawai wanda mutum zai yi azumin amma iya abinci da abin sha da bari sauran abubuwan duk bai nuna ba wasu ma ce a hawar mafi wulakantar wulakantaccen azumi shi ne wanda ka kawai aka bar shi da sha amma sauran abubuwa da ai وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك جابر بن عبد الله يجي duk wanda yake azumi idan kana azumi lallai jinka da ganinka da harshenka su ma su azumi an yi kabiru da warin karya wal mahari da ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta wada adalta ka bar cutar da makwabta eh cutar da makwabta mu yanzu abun mu ba ya wuce iyaka tunda da tsakar rana za a zo a kashe mutum bakwai ba kaji ba ko kaji na na zo na tara an kashe guda bakwai ai na tuhuma makota na domin suna ƙara ko ba ka bane amma ko kun san yanzu saboda lalacewa mu yanzu gaba ɗaya da can ma bai dan ma duk abin da zai taso a Kano kun bace ba shi kwana bakwai shi ke nan zance an koma kwamiti yanzu kawai shi wanda da aka gina da shi yanzu rawukan ma da aka yi yanzu ba ruwan kowa da su kawai wanda ya zo a amfani ba wani je na waje jalladiyar wace kawai an koma wani abu daban wanda gaba da hankalin ya dawo wannan gurin sosai ko wannan abubuwan da ake ba ko yanzu ne aka yi kun ga wanda suke a zamfara ka tuna wannan abin da aka wa wannan ba Allah na rantsi da Allah waɗanda aka yi irin su ba za su irgu ba wanda za a zo gaba ɗaya a gaban ka kashe kowa na gaba na rantsi da Allah ba za su irgu ba mu ne yanzu da zo guda ɗaya ake ganin sa kamar wani kawai saboda ba yaƙi ne ba yaƙi ake ba su kuma can an san yaƙi ake wani abu ne na zuwa a zalunci mutane amma zan baraka tsina wurare da yawa akwai wurin da muke karatun ƙarshen wata akwai bayan Allah da duk ƙarshen wata suna zuwa kwana a nan amma na yi wajen wata bakwai har yau ba sa zuwa karatun saboda duk wata shi a ce kawai a sa addu'a suna cikin yaƙi kirna ba sun kewaye gari suna yi musu abubuwa abin da suka ga dama an kusa wata bakwai yanzu duk sa duk wata shi a ce a sa sa addu'a yan waje don su fassarin nan da waye haka to saboda haka wannan shi ne to al'ummar mu wata irin al'umma shi sa duk wanda yake so a yi daidai kamar yadda malam Jabir yake faɗa in kana so a yi daidai Allah ya halice ka a wannan al'ummar to in Allah ya so ya rabe ka sai ka ka wannan al'umma kuma kana so a yi daidai to sai a yi ka a cikin wannan al'umma kuma haka ne duk mai so a yi daidai ina yawan gaya sa architect cewa shi za furfurar ku take ƙara fitowa take ƙarewa eh ta ka mu in tunaninsa ne yana so lallai abubuwa su tafi daidai to za ga za ka yi furfura da wuri to shi ne ma da yake gaya mana cewa kila bima yukhaliha aka ce da me ake wato cewa wannan garkuwar kala ne kadibin auji ba ko yake ta hanyar karya ko kamar na biya nan kala babu salabi kala jabi za sun ta bare sun ta auka wa basaruka wa lisanuka an kadibi wal ma'arif wa da hadal da harfar cutar da makwabta walakin sai wal yakun alayka wa qarun wa sakina lalle a sami wato nutsuwa da sanin ya kamata domin alwaka da aka kira duk nutsuwa ce ne don suka zo kawai sai ka dauki wanda ka fi girma a wata wanda za ka kai tarabi da ita kawai an gane ko nutsuwa da sanin ya kamata duk nutsuwa yake ne wala ta da yau masaumika wa yau masaumika sawa kada ka maida ranar azumin ka da ranar da baka azumi su zama daya ya kamata a gaban banki kamar idan aka ce wannan alaran ma ne ana gani a ce ai wannan alaran ma ne shi haba ana ga alama haka aka yi ya kai kamata a gani a kan amma kai a ce wannan alaran ma ne ce wannan ne to azan ya wace eh in ya kaga an yi faɗi wannan to wallahi akwai matsala ana cewa ai wani daga cikin ji ana zama yin shahaba na ga alama wallahi haka ya kamata duk inda kake da alkur'ani za mu zo wata gaba a can gaba da za ku ji zai faɗi wasu abubuwa masu kyau a wajen karatun alkur'ani zai faɗa cewa abubuwan da ya kamata mutum ya zama sai ma da yake idan lam yakun fi sam'i yin ni ta sawul wannan bai cika ne yace idan idan lam yakun fi sawun ne ta sawun idan zan so ni wato babu ta sawun ai ta habu ba na kiyaye dina din ba na kiyaye dina wa bi basari gabdun sannan ba na rinse gani na sai yace wa bi mantiki sautin sannan ba na shiru dangane da hanji na bayan ce ba wato ba haji idan in haka ne kwarabona yin sauyi na ajini na aljihu wa zama ba shi da wani rabo in ba yunwa da kishirwa ba bayin kulle bayin kulle idan na ce ni sun fi yomi ba ma sun fi na alinci wannan yinin na rufe to ba fa azumi ne ba wannan bai shiga ne da ya kamata a haddace su wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin arduhu min siyami al-ju annabi yace da yawa masu azumi ba su da wani rabo na azumin su in ba yunwa ba wal ahdathu da kiro Allah ya kare wa rubba sa'imin arduhu min siyami al-saha mafiya yawan masu tsayuwar dare ba su da lahazan tsayuwar dare in ba a hura dare ba domin da suka fito waje gari suna ana mutu cewa kai ya ce bai je ba wallahi in ya zo waye ce wai ganka a ga mutu da zafi to dan wa kai shi sa wannan ke cewa kiyamun layli ba su munafiki ba eh duk wanda ya yana kiyamun layli ba wai zuwa azumi ba ko to ba munafiki bane don munafiki ba ya kiyamun layli idan dai ba ka iya cewa kiyamun laili to ni ban cewa ba na fiti ba amma akwai question mark a tare da kai kana da alama tambaya to sai an bayyana da ko to shi ne ma ne yake cewa wayannan abubuwan su ne wa sirru hada sirrin wannan ko shine anna taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat wato kudanta Allah kai zuwa ga Allah madaukakin sarki ta farin abin da Allah ya halatta kun ga da mun yi magana akan ne kamar ne cewa abin da mata suke bari mace tana al'ada amma an da bari sau gari tana cin abin saboda ne saboda kawai kiyaye wata martaba mai kima wanda kuma na faɗa duk wanda ya shekara arba'in ya san iyayensa ba zai ba zai iya gaya ma sau nawa ya taɓa ganin babarsa tana ta abinci da rana da abinci ba ba kai ta wallahi kai ka a aiki za ta za ta gama shekarun ta tsaf haku girma baka taba gani amma mu yanzu biya ya mu sun san umma ba ta azumi ba ne dai bane kuma wallahi kaga dai ba wai haramun bane amma yin hakan wata martaba ce eh martaba ce domin kan ma yaro ya fita ya ta fada a waje ai ya ga kaza da ba ta gani ba wai sanitary pad ba sanitary pad hatta famfas na yara za a iya yi koyi suke wallahi amma yanzu kan ce bar za a ba yaro a ce je ka za a dusbin wani kun da kai bana al'adarta shi za a ba yaro a ce ka je ka je za a dusbin zan ce ya ba shi ka za su babu da kunya kunya babu ita yanzu duk wani abu da ka sani da rashin kunya muna yi wallahi domin hanyoyin an tafi wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan yana cewa to kaga to sai yake cewa fa man yatakabal muharramat duk wanda zai cewa ba wanda aka haramta kuwa sun mata da rabar ila Allah bi tarki mubahat sannan kuma sai yake kusanta kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar barin abin da Allah ya halatta to wala yake kana bi masabatin man man bi masabati man ya turkul fara'ida daidai yake da sakamakon da daidai yake da wanda ya babbar Allah wa yata darabu bin nawazir kuma yake kusanta kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar nafila akwai ranin rayuwa ce ya yi farilla kuma yanzu kullum sai ya nafila raka arba'in ko da yi amma ko a zahabi ba ai ko na adam ne yanzu na bin karira ɗari sai ka zo kawai kana raba da zan kana raba kuɗi ni ma kan riko min naira goma wai gashi kyauta an yi rana mu gwara ka ban goma kace saura ta kai ko ba haka bane yawa sau da haka ba zai yi ka gina ɗaki ka rusa birni ba kamar da wasu suke zai je kiyamun laifi ya je amma ba zai yi sallah asuba ba sai da sai gari ya waye wai shi ya yi kiyamun laifi sai rana ta fito ka gina ɗaki ka rusa birni ala gafarta malam shi ne abin da kai sai ma da yake fi masu nabi ahmad anna mura'atai nisa mata fi hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata mata guda biyu sun yi azumi zamanin annabi alaihi salatu wasallam Mata da ta an tamuta min al-adai sai da suka kusan mutuwa saboda kishirwa. Fadu kira zalika lil nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ga annabi aka ce ya rasulullah ga wasu sun nasu mutu saboda kishirwa ba a rada an ma annabi ya dauke kansa ga wurin yake ba da amsa ثم ذكر تعالى وقال قال يا رسول الله لا فتموت فدعاه ما يتأجراه فأمره ما أن يتأي عزيزه تدك أمره فقعد من أكاديمي قيعا سوى ذاك سيفك يؤمي suka cika wani jok mazubin wato ruwa wani kofi suka cika shi da liki wadaman da jini wasanidan da ruwan mugunya na kurji wala amal adidan da nama ne wari irin gudugudan nan فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي إن هاتين سامتا عما أحل الله لهما an gane ko wa afdarata ala ma harama Allah alaihima kun ji ko wayannan matan da kuka gani guda biyu sun yi azumi dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya halatta mu amma ba sun yi buɗe da baki ne sun yi azumi irin yadda Allah ya ce amma kuma sun yi buɗe baki da abin da Allah ya haramta musu ne kenan buɗe bakin nasu kullum ba abin da suke ta yi banda cin naman mutane to shi ne yake cewa jala ta ce dawo ma ila al-ukhra in ta je gurin ɗaya sun zauna kawai fa ja'ala ta ya kula ni luhuman nas ba su da aiki sai cin naman mutane shi ta kuka ga wannan abu an gane ko yawa mai gudun rajab ya kawo amma ba da rai suna da magana a kan hadisi wa qala sallallahu alaihi wa qala wa qawlu sallallahu alaihi wasallam bi sa'i farhatan annabi ya ce azumi yana da farin ciki biyu farhatan inda cikin yi farin ciki yayin bude baki wa farhatan inda liqa'i rabbi da kuma farin ciki yayin haduwa da ubangijinsa amma farhatan sa'i inda cikin yi shi farin ciki yayin yayin haduwa a yayin bude baki fa inna nufuza majbulatun ala al-mayyit ila ma yula'imuha in domin hirar an gina shi ne a dangane da karkata zuwa ga abin da wato zai iya wato atiratin zai iya jan hankalin ran sai su yi matsa'anin na daga abinci wa majiramin ko abinci wa mankahin ko na aure shine jima'i saduwa aure fa idza muni a cikin zalika fi waqtin min al-awqat idan aka hana rai wannan abubuwan daga wani lokaci daga cikin lokuta kuwa sai yake sun ma'ubi halaha bi wakatin ukar aka sannan sai aka halatta masa a wani lokacin daban sai yake wato fari hadi ba hadi ma muni a tsano sai kawai ran ya dawo ya ta farin ciki saboda abin da aka hana shi temporary yanzu aka dawo masa lokaci ya je shi da sha da jima'i to yanzu an ce ka dawo an halatta ma a wannan lokacin sai farin ciki ya kama shi خصوصا عند استداد الحاجة إليه مطلقا يعني يجي لسنة من مقادر أبو yayin da ake tsananin rana ba abin da ya ji ya fito irin a kira sallah ya dau ruwa da sanyi ya sha ko to yayin da ya fara shan ruwan nan ya kake jin ransa a wannan lokacin ba abin da ya fito duk dadin zan ba ruwan ba to shi ne wani abin da yake faɗa fa inna nufuza tabrau bi zalika aba shi ran yana farin ciki da irin wannan a dabi'a fa in kana zalika mahbuban lillah an gane ko duk da cewa wannan abu wato abun soyuwa ne a gurin Allah madaukakin sarki kana mahbuban shar'a lallai ko kuma fa in kana zalika mahbuban lillah idan hakan ya kasance abun soyuwa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kana mahbuban shar'a to abu ne wanda yake abun wato soyuwa zuwa ga Allah a shar'ance wa sa'imu yanda fi ilmi kazalik to shi ma mai azumi yayin bude baki haka فكما أن الله حرم على السائل تناول هذه الشهوات فمن إذا الله حرم شهوة من أجل زوى دورنا أبو بن نشأوى في نهار الصيام وأتوين من أجل فقد أذن له في هذه ليل الصيام فأجر أجل كما الله يا بارك إذني يتي يجاكم إنسان جيلاني بل أحب منه المبادرة إلى تناولها بل هو لما قال abin da ba Allah ya wuce shine kai gaggawar yin su shi da sha'ani an bai da da ko kai gaggawan yi a wannan laili wa kai a farkon dare da kanci bal habbu ibadahu ilayya ajaluhu tidar wanda Allah ya fito ma a yayin ibadar azumi shine wanda ya fi gaggauta buɗe baki da ba sai sai yayi ne an sa al marfu'a saboda abin da yazo a bukari da muslim daga sa'ad ibnu sa'ad annabi yace la zalu nasu bi khairin ma ajalul fitr mutane ba za su gushe wacce alkhairi mutsayar suna gaggauta buɗe baki wani tirmidhi ana abi wa yara marfu'an qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran mafi soyuwar bayi na zuwa gare ni suna wanda suka fi gaggauta buɗe bai rawa ma ana bi zarrin marfu'an la tazalu ummati bi khairin ma ajal al fitra fitra annabi ya ce al'umma ta ba za ta gushe ba cikin abin alheri mutakar tana gaggauta buɗe bai wa akharu suhura kuma suna jinkirta sahur wa rawal haji mawuna asakir an ibn umar wa anas marfu'an min fiqir rajul ta'dil fiqir yana daga fahimtar mutum da addini shine gaggauta buɗe bakin sa wa ta'khir zuhuri da jinkirta sahur wa tasaharu fa innahu al-jazaa al-mubarak kurka yin sahur domin shi abinci ne mai albarka wallahu wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutatahhirin ku sani da Allah da malaiku suna yin yabo ga masu yin sahur ko ba ka cin komai da kika sha ruwa ko makwarwa din kai sahur domin ka fara addu'ar malaiku والسائل ترك شهواته لله بالنهار لأجل يا برابا وانت أول سجدان الله درانا تقربون إليه زود كتن تكنز زوى الله ودعاة له دجيلا الله ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله فلينا جدعوا زوى الله ولو كتن سلكي للدري لن يكتن تكنز زوى الله ودعاة له دجيلا دريش fama da raka illa bi amri rabbi kuma bai bar wannan abun ba sai dan umarnin ubangijinsa wala hada ila illa bi amri rabbi haka bai dawo ci da ta ba da jima'i sai da umarnin ubangijinsa fa huwa mudiyahu lahu fil halatayn to saboda haka shi mai biyayya ne ga Allah a hali bi halin halawa da halin umarnin duka biyu wane mutum فإذا بادر الصائم إلى الفجر تقربا إلى مولاه idan da yaji ne gaggawa wato zuwa yin buɗe baki saboda kudanta kansa zuwa ga ubangidansa wa kana yaji wa sharaba wa shariba yaja wa hamidallah ya gode wa Allah fa innahu yuzalahu al-maghfira ana masa fatan gafarar Allah wa bulugu ridwan bidali kuma zai sami yardar Allah saboda haka sai ma da yake wa bil hadisi inna allaha la yarda an al-abdi yaqulu al-akalata Allah yana yarda da bawa da zai ci wani abinci fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah akan wannan abu wa yashrabu shurbata fa yahmaduhu alaiha ko ya ja wani abinci ya gode wa Allah akai wa rubba mastujiba du'a'uhu inda zalik kuma ana amsa mar saudewa ana amsa mar addu'a sa yayin da yake abinci ko abin da كما في الحديث المرفوع كما يدل عليه دغا حديث دغا النبي عليه الصلاه والسلام ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد كذلك اللي عاجبني yana da wata addu'a da ba a juyar da ita wali ahmad wal tirmidhi an abi hurairah marfu'an salatatu la turad da'awatu mutum uku ba a juyar da addu'a su na daya asaimu ata yasra li ajli har ya bude baki lokacin da kake aji ba lokacin maganar banza bane kawai da kayi awa ɗaya biyu kamar da wata biyu yake in ka ji wazin kake daga hannu ka kuya ka roki Allah kai dai ba wai sai ka zo da bakin ba a cikin tsakiyar azumin ba kamar yadda wata biyu za a ta gaya ma da an yi da ni awa ɗaya biyu daga hannu ka roki Allah ana zana surutu kai addu'a ka roki Allah abin da kake so an kuma daga nan zuwa Kaduna sai kai addu'a biyar goma sai ta gaya wa Allah bukatun karfe ka farko ko wannan da rawan da zo ta bi ta bi kasa da sarki ko ta buka sarwaji ai ya samu an fita yin da zai shiro ko Allah duk minti 40 30 kawai daga hannu kar ka gani lokaci ne da Allah yake amsa addu'a to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa um um na ɗaya kenan na biyu asaimu mata yasar alhadith wani bin umar marfu'an li kulli abdin sa'imin da'watun mustajaba inda isra'il duk wani bawa mai ajini yana da wata addu'a da Allah yake amsawa yayin da yazo guda wani sai yake odiya ha fi duniya odiya ba shi a duniya aw yuhila lahu fil akhirah ko ka ajiye masa sai an je lahira kun san annabi yace akwai wanda za a je lahira an koyi mar addu'arsa da an je an gama fito da ayyukansa ya gani duk wannan na ga in sai Allah ya kawo wani lada da yawa sai ce wannan ma na gani sai Allah wannan fa sai Allah ya ce da shi addu'a ce kin karo kona sai ni ta ajiye ma anan sai ka ji ya ce ya Allah ina ma baka taba biya mun a duniya waje da na zo na kuma kai yayi a nan sun haƙo da fiye su cewa wani ya ce mun wai ita kafin ka goma na ce to ni na hada ni ita kafin ma addu'a kenan shi wani ita kafin ka goma na yi ita ka biyar kallon zaba mu shi ko da biye har yanzu ba a biya mu bukatar bai san abubuwan da aka yi mar ba da za a fito fili a bayyana ma abubuwan da Allah ya ba wallahi zai jawo mai sau da yawa kasa roƙi wani abu sai Allah ya gawa shi da alkhairi gare ka ba sai ma wani abun da ba to ba ta kai ne uku ko da san dama da wanda ya bi shi ko a baka shi ko kuma a jewa a kiyama haka annabi ya faɗa sai yake wa ruya an amince wa bin abbas radiyallahu anhu wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza asara qala annabi ya kasance idan ya yi buɗe baki sai ya ce allahumma laka sumtu wa ala rizqika afantu wa taqabbalni innaka antas samiul alim ruwiya kaga ya kawo biki ga tawhid hadisin yana da rauni gaskiya eh an yi da Umar marfuwan kan idan asara kala za ba zama waqtan laysa al-uruq wa jabal ajr kaga a wannan ruwaya mai hukun wasa ba al-ajr in sha Allah an gane ku waqtan laysa al-uruq ba wajen nan gidan ruju da muke fama da su shekara waqtan laysa al-uruq ai ka sako yana waqtan laysa al-uruq saboda haka waqtan laysa al-uruq ne jijiyoyin sun jike kenan wannan addu'ar mun ja mai ta ta ita a wannan ruwayar bambancin da wanda take ta bukari shine wasa batal ajr in sha Allah ta bu kowace addu'a inganci bayan jan ruwa wa ruya anhu annahu kana idza aqara yaqul wannan kuma mawqufi ne akan sayyidina Umar in yayi buɗe baki yana cewa Allahumma ya wasi al-maghfira ighfirli ya fara bayan yayi wata addu'a kaga yana cikin dauke ne ina addu'o'in da ake yi bayan shan ruwa kai ma za ka iya faɗa da niyyar ne ba ita ce ta buɗe baki ba kawai sai ƙarawa kai akan addu'a da za ka roƙi Allah ya ba wani abu daga cikin addu'o'in da za ka yi to ita ma wannan din da in za ka ƙara ta a zuwan cewa addu'a kake yi ta haka ta kawai mutaqilla yayi an fahimta da kyau ko to shine ma da yake wa inna wa ta'kulu bi aklihi wa shurbihi ta koyar da badani idan mutum ya yi ta hanyar cin abincinsa ko sha dan zai ci wani abu ko zai sha wani abu kawai dai ya samu kemika da yanzu ya samu karfi a jikinsa alal siyami dan ya samu karfin da zai tsaye wajen wasu siyami ko karfin da zai azumi kana musabana ala zalik abincin ma da yake lada za a bai yanzu da za ka je ka kwanta bari ka ce bari kwanta da in samu karfi da wurin tashi da wuri in tashi cikin karfi ne san da dare to wannan barcin da ka kwanta da wannan niyyar lada ya isa baka duk wanda ya kwanta bacci da niyyar bari ya tashi da dare ko ya ci abinci ce zai samu karfi cin abincin ma lada ne sai daga cikin sabai yana cewa in ni la ta sibu naumaci kamar an ta sibu kaumin ina neman lada da bacci na kamar yadda nake neman lada da kiyamun laili na sai daga cikin sabbai haka yake to kai ma ka canja niyyar ta zama mai kyau yadda za ka samu lada a gurin Allah madaukakin sarki to shi ne mala abin da yake gaya mana anan sai yake cewa yake kana musaban ala zalik kama annahu idza rawa binawmihi fil layl kaji ba kamar yadda idan mutum ya niyya ta hanyar barcin da daddare wannan hari ko da rana a taqawi ala al'amal dan ya samu karfin yin aiki to shi ne malam yake kana sau naumuhu ibada wannan baccin nasa zai zama ibada ne wa fi hadisin marfu naumu sai ne ibada hadisi inganta da marfu'i da aka jingira zuwa ga annabi annabi yace baccin mai azumi ibada ne wa samsuhu tasbihun yin shirin sama tasbihi wa amaluhu mudahun aikin da kuma ana lillan kai wa du'ahu mustajab addu'a kuma a amsawa wa zambuhu maghfur shi kuma zunubin sa abin gafartawa ne wani hadisin maudu'i ne gaskiya wasu malayan suka ce garibun jidda kamar da imamul wato iraki ya kawo da kuma shehu nasir jina albani a cikin silsila duk sun fita da shi kala amma kalmomin muka kalla muna da abubuwan da za su bakin din su a hadisi ingantacce kala abu da aliya abu da aliya a yayi mun san yana cikin mukaddara mun ko an haife shi zamanin annabi amma kuma ke bayan shi annabi alaihi salatu wassalam ya musulunta asali bi ibadatin ma lam yaktab ahada duk mai azumi yana cikin ibada matuƙar bai gulma wani ba wa in kana da imar ala jiraki abu da hadiya yake ko da yana bacci akan shimfidarsa ورواه عبد الرزاق أتم مصنف إن كدوب المصنف يا فاو فصائم في ليلي ونهاري في عبادة كسني لأجلي أدري لأولن سجباء في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره kuma ana amsa addu'ar sa a wato idan yana azumi da kuma lokacin da ya zo buɗe baki fa huwa fi nahari sa'imun sajir lokacin da yake azumin sa ko yana mai azumi kuma yana mai hakuri wa bi laili da ainin shakir da dare kuma yana mai cin abinci kuma yana mai godewa Allah wa bi hadisi rawahu tirmidhi wa ghayruhu ata'in shakir bi manzilati sa'in sabir annabi yace wanda yake cin abinci yana godewa Allah matsayin sa da wanda yake azumi yana hakuri da yunwa wa mun fahimta hada lam yatawaqqafin fi ma'ana wato duk wanda ya fahimci wannan ba zai tsaya ba wajen fahimtar ma'ana cewa bari har sa'imu inda take ne an gane cewa ne ajin yana farin ciki yayin buɗe bai fa inna tidrahu ala alwajhi almushara ilayhi domin cin abincin sa yana kan fuskar da ina abin da muka yi nuni a baya abin da muka yi nuni a baya cewa gajiya ta abinci yana murna amma jin abincin kuma lada za a bai sannan kuma za a biya ma bukata na amsa addu'a to wani abubuwan da zai rika hararo ke da min fadlillahi wa rahmati saboda falala Allah da rahmatsa fa yadda kullu fi qawlihi ta'ala kuma haka ne sa ka shiga cikin fadar Allah kullu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu ga ya musu da falalar ubangiji da kuma rahmar ubangiji ne ne idan suka same ku to idan suka same ku saboda haka falyafrahu duk wanda irin falalar ubangiji da rahmar ubangiji suka same shi lalle ya kamata ya farin ciki da haka huwa khairu mimma yajma'un wannan ce ba alkhairi dan gani da duk abin da ka tara a banki a jarin zan ko fasiran ko jayi na wannan cike a kawun ɗinka ko waya hawa ɗinka da ka koyi wannan abin ya bi maka alkhairi wani jarin zalika yana daga sharadin haka an ya kula sirrahu ala halali yaran to abin da abin da kake ci na halal ba wai haram ba an fahimta da sai ko sai yake fa in kana sirrahu ala haramun idan ko kai mu da baki da haramun kana man saba amma a halalla ka kasance cikin waɗanda suke azumi don ganin abin da Allah ya halatta wa sar alama a ramallah kuma ya buɗe baki da abin da Allah ya haramta ولم يستجب له دعاءه شوف irin wannan ba amsa mar addu'a Allah ya kiyaye wa amma farquhu inda liqa'i rabbi farin cikin mutum da ya haɗuwa da ubangijinsa sai da shi ma yajidu inda Allah min sawabi siyami muddakhira dangane da abin da zai samu na lada a gurin Allah madaukakin sarki wanda ya yi shi kuma wannan ajiye masa aji fa yajiduhu ahwaja ma kana ilayhi zai same shi a wajen ubangiji madaukakin sarki shine wato mafi bukatuwa dangane da abin da yake da shi na sauran ayyuka wannan ya fi bukata na azumin nan domin Allah ya ce a san muri wa da ajiji kama kana ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ba wani abu da za ku gabatar na alheri ko da abin da kuka gabatar na alheri da jidu wa inda Allah za ku samu za ku same shi a gurin Allah huwa khairun shi ya ba da kairi wa azama ajara huwa khairun shi ya ba da kairi wa azama ajara kuma shi ya fi girman lada duk abin da kuka aiwatar na alheri za ku samu shi ya ba alkhairi kuma ya ji soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wani bin kuzaima fa idza laqiya Allah azza wa jalla idan ma wa ya hadu da Allah mai girma da buwaya fa ya bi sauri zai farin ciki saboda azumin da yi wa fil musnad an uqba ibn amir radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam laysa min amali yawmi illa yuktabu alayhi ba wani aiki da zaka yi a wuri ba sai sai Allah ya cika ma da shi na ba sai sai Allah ya cika ma da wannan aiki shine malamai suke sharhi akan wannan hadisin cewa hadisi ne wanda yake ingantacce cewa aikin da mutum ya cike da shi inda mutum zai dau azumi ya mutu za a ba shi cikakken ladan azumin sa kuma yana nuna alamar husnul khatima inda mutum zai zo kamar Abdul Hamid wannan magawon da ake faɗa babban malami yana da littattafai da yawa za ga mata sajidan lillah an bayyana da jago malam Hassan Koban Nasarawa gwani da ya rasu shekara biyu baya kaga yana kwanta akan gado ya sako yana tilawa ya sujjada an bai da gogo to irin wannan abu yuktamu lahu za a tafi shi ne cikin waɗanda ya fike a sabidu to haka wanda ya mutu yana azumi za a tafi shi cikin cikin mata azumi kuma wannan azumin sai Allah ya cika man ladansa wa in za a yi salam kala annabi in za ce inna hada laila wannan hara khizanatan annabi in za ce ku sani wannan daren da yini wasu amdurowoyi ne guda biyu guraren ajiye kaya ne guda biyu shine khizana gurin ajiye ne guda biyu sai yake banzuru ma za ta zawo da fiye ba annabi ya ce ku duba ku gani za ku ajiye a ciki an ba ku durowa ce guda biyu ko ra ya duba me zai ajiye a ciki fala ayyamu khaza'inul linnas sai yake to sauran kwanaki ma su ma durowoyi ne na mutane mumtani akin bima kazanu fiya sun cika su da abin da wato wato mumtani ya sun bima ka zanu biya sun cika su da abin da suka taskato a ciki idan alkhairi ne shi ka cika shi da shi fane mai min khairin wa sharri sai ce na alheri ko sharri wa fi yawmil qiyamah ranar qiyamah kuma to kau hajira qada'in bi ahliha kowa zai zo a bude masa ruwa kamar wata akwati kowa akwatin da ya zo ya sai a bude masa ita an fahimta da jogo wa bal muttaquna yajiduna fi khaza'inihim al-izza wal karama masu tsoron Allah za su da an bude akwatin su ko durowar su sai su samu wato izza mu faɗi ta a yadda suke wal karama da kuma karama karamci a gurin Allah wal mujrimu da masu zunubi ko yaji duna fi kazaihim al hasratu wan nadama ko al hasratu wan nadama masu zunubi kuma za su samu tadewa da nadama a cikin Allah ya tsare mu to sai ma ne yace asaihun ala da wakatai ku sani cewa su masu azumi suna da sabaka ne guda biyu sabaka guda biyu an gane injawu ma na ɗaya daga cikin man taraka da hama huwa sharaba huwa sha wata hujin lahi azza wa jal na farko akwai wanda ya bar shan cinsa da shansa saboda Allah madaukakin sarki yanzu indahu iwadu iwadu zali fil janna yana zo a canja mar da wannan abin da ya bari a aljanna in ji fa hada qad jajar ma Allah wa amalahu wannan yayi kasuwanci ne tare da Allah kuma in kuna so ku kasuwancin da nan tabo shine kai kasuwanci da Allah duk wanda zaka yi kasuwanci da shi a rayi yanzu probability zai iya yiwa ya yi a samu riba zai iya yiwa a faya zai iya yiwa uwar kudin ma a cikin ko saboda amma kasuwanci da Allah tijaratan lan kaburi ba faduwa ba faduwa ko kana to saboda haka shine ma da yake cewa ba hada ban tajar ma Allah wa amalu kuma yayi mu'amala da Allah wallahu ta'ala la yudiyu ajra man ahsana amala kun ji ko Allah ba ya tura da ladan wanda ya kyauta da aiki wala yakhibu ma'ahu man amalu kuma ba ya tabar da wanda ya mu'amala da bal yarbahu alayhi a'zama riba yana da kamar riba ne a gurin Allah mafi girman riba wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin annabi ya ga wani mutum cewa innaka lan tada'a shay'an illa Allah illa adaka Allah khairan min fatan ba ka taba barin wani abu din tsoron Allah ba dai sai Allah ya baka abin da yake da alheri shi ne hadisin na Aisha man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan منه رواه أحمد فهذا الصائم يعلى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء الله أكبر to a aljanna za a ba shi abin da yake so na abinci da abin sha da kuma mata tunda kaga a duniya wayan abubuwa hukun abi ya basu saboda saboda Allah قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا shi za Allah wa ɗaukakin sarki zai ce ku ci ku sha hanyar kuna farin ciki bi ma aslaftum saboda abin da kuka bari fil ayyamin khaliya a kwanakin da suka shuɗe wa qala mujahid wa ghayruhu nazalat fi sa'i imam mujahid ya ce wannan ayar ba akan masu azumi ta sauka to tunda za ta nuna min lokaci yayi ina ga rubuce tsaya wa qala yaqub bin yusuf saboda wani labari ne abin da muka faɗa bidiyo Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana a sarkin malamai akwai yiwuwar litinin mai zuwa lami litinin talata a jere yau insha Allah saboda insha Allah sai mun gama littafin abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa maɗaukaka Allah ya ji kowa bukatun sa na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya a kamar yadda muka faɗa jiya muke magana a karatun mu akwai justice da aminin su yana abokin su ya rasu a can jigawa to muna roƙo Allah madaukakin su na ga ya dawo muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah ya ba sa hakuri da juriya Allah ya kula da bayansa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofaffin ɗaukaka Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da kanni da ƴan uwa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا هادي